الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جدد godiya Allah subhanahu wa ta'ala wanda ta tara mu a wannan wuri mai albarka yau muna ranar litinin sha hudu da wata na al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da tara da watan shidda shekara ta dubu da ashirin da shidda ya ƙul musallif rahimahullahu ta'ala babu nafaqatil mutaddat ita babin da ke bayani akan ci da ko ciyar da mata masu idda yana a kalaluwa na mata masu idda wanne ne ya waje ba a ci da su ya ce wa hunna ayi almutaddat salasatu a kasamin kala uku ne yana masu idda kala uku ne saboda haka yake cewa a haduwa arraja'iya ɗaya a cikin uku wanda aka mata saki wanda ake komi mutum ne ya saki matar shi saki guda ko saki biyu to wannan kaga in za ta yi idda za ta zama a gidanta kuma ya ciyar da ita tun har yanzu zama ta yi har ta ƙara idda sau da haka kenan wanda aka mata saki raji'i wahiya man yumkinu zaujuwa imsakuha wanda yana yiwuwa mijinta ya rike ta daga baya fala nafaka wasu kula dole ka ciyar da ita dole ta zauna a gidanka kina abin da muke wanda ya saba shari'a idan mu zai saki mata shi saki rashayi sai ka ya hudu kayan ta ya kore ta cin lami shi ta gidan ku ciyar da ita a wuyanka zaman ta a wuyanka har ta kare yadda wa hadha mujma'un alaihi wannan duk gaba da sun yi ijma'i akan sa da kauli ta'ala saboda Allah ta'ala na cewa fil matlaqatir raj'iyat ga wanda aka sake su saki yadda yake na kome ya ce askinu hunna min hajji sakantu ku zaunar da su inda kuke zaune gidan da kake in wujire ku na daga samun kenan ba ka sake mata wani gida ba na'am min ƙibalihima yawwa to ya yi eh ƙibalihima walau aslama zaujul kafira da mijin mace kafira zai musulunta gane da kyau wannan da muka yi magana na raja'i shi ne ce to yanzu misali walau aslama zaujul kafira da kafirai biyu suna aure sai mijin ya musulunta shi yasa aka ce mai zaujul kafira mijin tunda shi ya musulunta yanzu ba kafiri ba ne to yanzu ya mijin kafira ya musulunta ita matar ba ta musulunta ba kuma ganin kitabiyya ba ma'abociya littafi ba ce tunda kafira tsantsa musulmi bai zama da ita amma in ba kitabiyya ce yahuda kuma nasara ka iya zama da ita to kun ji bangare ɗaya ko a wurtar da imra'atul muslim ko ko matar musulmi kuna zaune da matar kai ta yarda ta koma kafira to a wannan lokaci fala na fakata lahuma wannan duka matan bai baci da su kenan baka ciyar da su ba saboda me li'annan bisakan nika domin bacin da alman yayi kana bi sababi kufrihima saboda kafircinsu ita waccan mijinta ya musulunta ita bata musulunta ba kenan laihinta ne kamata ita mata musulunta ita kuma wannan musulma ce karkashin musulmi ta kafirta to a wannan yanayi ba magana ciyar da su falazimatu ma yake ce a to to naka na limbi sake ne kawo na wuce wancan ba limbi sake ne kawo ma bisan min kibalihi ma ya ce saboda bacin aurensu da wani sababi wanda ya zo daga ɓangarensu laihin nasu ne kenan inda daga ɓangaren miji ne to dole a ciyar da su a basu su kuɗi to amma yanzu tun da ɓangaren wannan laifinsu ne to saboda haka ba a ciyar da su tun kafirta ta tahiyar ki ko kuma miji ya musulunta tun ƙi musulunta to tahiyar ki to bismillah ba Allah
لهما مكتبة الرجال ومن ساخ النكاح كان الإنسان كفر كفر فلازم تكما مكتبة الرجال عن الملك التي عليها to yayi wayan aslamat imra'atul kafir wancan din ne jiyowa yanzu ita matar kafiri da kafirin suna zaune yanzu ɗazu mijin ne musulunta ita ki musulunta ko aka hana ta ciyarwa to yanzu ita ce ta musulunta mijin ya ki musulunta ai kaga babu aure ko a wurtar da aka ne ko a wurtar da eh, a wurtar da zaujin musulma ko kuma mijin mata musulma musulmi da musulma suna aure shi mijin ya ridda da za a macen ce ba da dukhuli bayan an kwanta arme to a wannan yanayi ya canza falahuma na faƙatul idda dole ba su ciyarwa ta idda don laihin da mazan ne wancan ai laihin na matan ne yanzu ko laihin su da annan bisakan nikah domin bacin auren da ya yi kana bisabi kubrihima saboda kafircin mazajen nasu فلازمتهما نفقة الإدة المترتبة عليه sai ciyarwa ta lokacin idda ta zama tilas a kansu wanda aka ɗora musu na'am فمن ساخ النكاح في دار المكتبة البائن في الحياة أي في حياة الزوج بطلاق أو فصل فلا سكن لها بذلك لحديث فاطمة بنت قيس الصادق ولأنها انضمت البليغ فأصبحت فأصبحت الأجنبية to ya yi ko bai tsaya ba فأصبحت ya ce asani kala na biyu na mata masu idda min alsamin mutaddat fi babin nafaka ɓangaren ciyar da su alba'in fil hayat saki wanda yake nisantar da mutum da mace wanda miji bai ya iya mai data ko ya zamanto an yi saki ya kai guda uku an saki uku yanzu ba magana ciyarwa ɗan da aka ce mata saki ya cika uku ba zama a gida ba abinci sai ta yi a lokacin Eh, eh. ko kuma aka yi holi ta biya shi kuɗi kagan ta biya shi kuɗi ai ban aure sau da haka tafiya za ta yi sai in an yi aure sai da samun aure to in aka yi saki ba'ini almuji da ransa bitalaƙin saki ne kai uku ko kuma aka yi kuɗi a faskin ko wani abu ne na matsala ya faru aka buɗe aure misali suna zaune da matar sai aka ce to ai matar ai kanwani ce ai wanda ta shayar da tunan da shi da ita yanzu kaga ba maganar komai to bude ya zai aka bude babu ciyarwa ta ya za ta yi to ana yanayi yake cewa fala sukuna na habi hal babu wani halin da ba ta wurin zama bi hadithi fatima binti qais as-sabiq saboda hadithi na fatima binti sabiq binti qais wa li'annaha muharramatan alaihi domin ita wannan mata ta zama haramu ga mijin fa ashbahatil ajnabiyya sai sai kama da macen da da an ba gama shi da ita kiran babu magana zancen a ciyar ko a ba da sutura na'am ولا أي البائن في حياة زوجها بطلاق أو فصل النفقة إن كانت كاملة وهذا مجمع الغيب لقوله تعالى وإن كن في الله هم فأمسوا عليه ما كان لعنة من الغيب وإلا فلا أي إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها لما سبق ذكره في المسألة السابقة.
to ya yi malo sai malaki cewa akwai halin da za a yi saki ba'in a ba da abinci ga macen da aka saka ta ya ce wala ai alba'in wanda aka wata saki wanda ya nisantar da ta ba kome ko saki uku ne fiya ya ci zaujiya a cikin rayuwar mijinta bi talaƙin au faskin saki ne ko kuma buɗewa auren ne aka yi wancan da muka tana muku dukansu yanzu in a wannan hali za bata wace ce ya ce tana da annafaka in kana ta hamila in tana da ciki dole ne an ciyar da ita ita matar da take da ciki ko saki uku mata ciyar da ita a wuyanka radda ta aihe babu ci da ita a wuyanka amma kuma akwai ci da ɗanka amma kafin ta aihe ko wata tara za ta yi a ce yau ka saka ta cikin mai wuce ba kwana biyu a cikin ta ko kwana uku to dole ne inda an tabbata tana da ciki za ka ci gaba da ciyar da ita har sai ta aihi wanda ciki a wanda babu shi a shi zama an aka zauna a gida kuma ai an yi rabiya ta shi zauna bai haura ai in aka ce ai saki ya kai ya kai ba'in babu zama sai na aka zauna ai akwai matsala wancan dama ai tarko ne aka maka wa ga mujman alaihi wannan dukkan malamai sun ijma'i akan cewar matar da aka mata saki ko ya kai uku inda tana da ciki dole mijinta ya dau nauyin cire ita bi kauli ta ala saboda Allah yana cewa in kunna ulati hamlin idan matan da aka saka sun zamanto abota ciki ne kuma wace ce fa an fiko alaihinna ita yadda su hatta za ana hamlahun har su haife cikin nasu in kuma saki ɗaya ne kaga daman za ta zauna a jiran ta ko saki biyu wa illa in ko ba masu ciki bane ba fara babu ciyarwa a illam takun hamilan in ba mai ciki ko ce fara da bukata na babu ciyarwa zai ma saboda zikirin masu alatu sabi na saboda abinda muka ambata a baya na الثالث kashi na uku min arsalul mutaddat kashi na mata wanda suke idda fi babin nafaka bangaren ciyarwa allati tawaffa anha zawjuha wanda mijin ta yi rasu wala nafaqata laha ita ma babu ciyar ta ita wani masala kullum ana zuwa da ita idan mace mijinta ta ya rasu to cika ta ya tsaya amma ai garanta bai tsaya kenan tun da wuri ma sai a lissafi a garanta a baka kenan ana iya ɗaukan wani abu a bata a cikin garanta ta fara amfani da shi in an zo a yi lissafi a hudda ce amma duk wani abin da yake nashi yanzu ya zama gado wala sukuna haka nan ɓangaren magana su neman wata abin da za ta zauna ba dole ba ne kenan in gidan da yana su nashi ne to wannan za ta zama a ciki ta yi idda ko kuma malami suka ce ya biya hayar kuɗin amma an bai bari ba babu wani a ce a cikin kuɗinsa a ɗauka a biya na buwani wannan shi ya bayar da kyauta ce لأن السنة إنما جاءت بأمر حاد فيه السكنة domin suna ta zo ta umarci mata da zama amma wala mai ridma ya dullu ala wajibi ba zai sakan amma ba wani abu da ya zo ne nuna yake nuna cewa dole a ba ta wurin zaman idan mijin bai bar gida ba fi wakatin idda lokacin da take idda min kibalin warasa daga bangaren wanda suke gadon shi an gairi ko wani ba dole ba ne amma an ba ta babu da shi وقال هكا بعض أهل العلم الإجماع على عدم وجوب النفقة للحادة غير الحامل yace wasu da cikin malamai sun tafi akan cewar eh, lalle ijma'i akan babu wani wajibcin ci da mace mai idda ta mutuwa in dai ba mai ciki mace in mace ce ta ma yan bata ba shi ne ake mantawa a nan sai ga hukunci sai mu yi shi alhe shi ko in tana da ciki a cikin namijin ne dole a ɗau nauyinta a cikin kuɗin shi a ba ta abin za ta ci hannu zuwa shi wani masala tana da muhimmanci Eh, tunda Allah ce ulatul amali ajaluhun an yadana hamla ina anan saboda haka duk tsawon da take da cikin nan kuma daman ita mai ciki ko mutuwa ce aka ita kaba ta dole idda ta sai ta aihe ciki saboda haka tana eh saboda haka tana iya ta kare da wuri isa tana iya wata ɗaya ma ko ƙasa da haka ta kare idda eh ita ita lokaci na'am to a nan a ba ya kara ko a yau lokaci ko to babu ne to yau na'am a ina ta kaza bai ba ta ba kuma ai ba wasiya ga wanda yake magaji shi mai gado ba wasiya ko ka ce an baka ce ba ba baka Eh, shi mai gado ba mushi wasiya saboda Allah ya ware haƙƙinsa za a ba shi wasiya ga mai gado ya zalunci kenan nan ko da takardar ko da takardar ma bashi da injin da zai bata Eh, in goga ya haka sai in ya ba kowa irin wanda abin da bata babu shi magadi mai gado kowa Allah riga ya bashi hakinsa to dan me zaka waro wani kace ka bashi ceto na abu shi wata wata ce a ƙasa abinda Allah ya yanka mishi ai za bashi kwana shi zai bai zai yawa amma inda ka ce ya sake ta ne matan ce ya sake ta yanzu ba ta riga da shi inda ta kare idda sai mata wasiya ya bata ko bata gira ko wasiya wannan dole a bata cikin sulisi kada wuce sulisi saboda ya gace ne to sai mata ya ce to bari ya mata wani abu na ta samu na dan rayuwa nan babu dai amma tana gado da komi amma da sauran jama'ar masu gadon shi ya sa ma akwai wani abu da mutane suke a yanzu ga mutum kamar ya mutu ya raba gadon shi shi ma wannan bai halitta ba ai baka iya bara ku Allah ya raba kenan duk wanda in za ka wani raban da ka yi an samu karkata kuma inda aka ce yanzu misali tana yi an ga tashi da raban ka ba wannan namiji ka ba shi wancan gidan gidan na miliyan goma ne waccan matan sai ka ba ta wancan gidan na miliyan shida ne a yayin zalunci in a rabon za a yi ba in ba da za ka ta haka ba sai ka wata na miliyan biyar to shi ne rabanta to in wannan ne malamai suka ce ba matsala amma ai ai rabi rabi na shi kyauta kyauta ma kyauta ce dole ka yi adalci ka daidaita shi sa malamai suka ce ko kyauta mutum zai zai diba kowanne in dai mai ganan ka ne to in dai kyauta ce zaka kowanne ne zaka bashi abin da haƙƙin zai kamata a bashi tunda in ka ba wani sama da haka in ka mutu kenan an yi zalunci abinda ko da an zo gado ya huta daga wannan saboda haka ya shi ma duka in ka diba akan mene kare ga ɗayan ma wani zamanuwa ce ta karkata a dole a mutu ai ba na ta bane dama ba gidan ta bane har ta ce ya ba ta ba dama ba ta karra kuma dama tana gane ai tana gane shi ai wannan wannan bakari ya kamata a sa mata a zama da bakari ya da abin nan ta zama juji ke in ta siya in yi magana sun yarda sun ga kiwon ta yi wani babu da yi amma musu yarda ba sai da alma ba dole ba ne to haka ba kudin eh Ita aka bai.
kan wani ita wani ta wuce ta wuce wai su kaɗai ne iyaye wanda ta ne kaɗai ko a kuma su A gaban da kika ce, yan mataki daban-daban daban da eh,
wani aida ta da an yi gurin shari'a amshi ya zai gaskiya
ta bismillah na
amma dangi su ne kuma ba a buga sun ce rijiya su to ita kuma ba ta labar ta ita ba ta san ta ba wata sako ba eh sai ta tabbata daga wajen mijinta Eh, wanda ba miji bai saka sai dai yan alkali ne alkali shi kuma alkali ba kai da yake saka ba ya an kai kara ya je ya ga cewar eh lalle wannan miji ya ce ya bar ta ba abinci ba komi ya ba da takarda a- ya zo shi ya ki zanwa ya ba da lokaci shi kenan alkali na iya kashe aure amma haka yan uwa bisa kashe mutum aure sai dai inda ya rashi amma in- in mutum ya saka ma yanzu kana da wannan ya ce na saka mata ya kace na amince na saka dama ke nan shirin mutum yake Eh.
mutum ya ce na mutum ko wani dan uwanka ya sake ta kace na amince a jin akwai akwai irin abin da ke faruwa mutum ya saka a saka mashi kuma da ya shi ma bai zai ja bai ce ya yarda to in irin wani ba matsala ta saku amma kawai haka wani zai ce miki mijin ki ya sake ki kawai shi kenan mijin ki shi bai buga bare a wannan zamanin da muke ciki na waya yanzu duk inda yake ya iya buga waya ko a yana yake yana gani ba haka ne. kawai abin za ta ce musu to ku ce ya gaya mini eh ko kuma ya baro takarda haka baro takarda da kashe ga shi ya bada da shi da rubutun sana ba matsala amma haka ba ya fanazar ke nan to bismillah Mm. to yayi muna cikin abin da ke ta'adda zuwa ga mafa'uli guda biyu kowane musu masari sama yana da ciki da yace alam naj'alil arda kifata da yace al arda mafa'uli na farko kenan mafa'uli bi awwal an mushi sani sama wala wajen su bi ga jina alfata kifata mafa'ulun bi sa'an shi na biyu masu wala wajen nasu bi alfata ya ka ɗaya kenan sidika munjiyan fiye da mai
السرقة مفعول به أول منصوب مقدمه ليس بالفتح منجا مفعول به ثاني منصوب مقدمه ليس بالفتح ونجد أن رأى معنى أعلم وأتقن فإذا كانت كذلك فتنسب إليه وقوله sha'ir رأيت رأيت الله أكبر كل شيء فعلنا وأكثره جميلا ولا أريد أن تكون مسلما بحسب الوقع أو بحسب اعتقاده جدا yani وإن خلق وقع لأنه يقيم به بنسبته إلى وقعه وقد اجمع أمر أن في قوله تعالى wanda ya ga إن wani baba ya dan baya لا in ka ga wani ya ga ma'allu wakari tama al'amurani fi ƙauri ta'ala في قوله تعالى لا تدعوا وقد a wai ba a ka kare J- daga inda kai wakari tama al'amurani ka faɗi fi ƙauri ta'ala إنهم إنهم يرونه.
إذا أرزاقوا كذبا أي إنهم يعتقدون يعتقدون أن بعد ومتابعة فتألمه وقع وقع وإنما يصير الأولى لإستبقاء لأن عليه araba ta samun albu'uda يستعمل الأولى filintifai walƙulun mene so ya yi na da ke cewa wa misru kamar misali da kace ra'aitu sirka munjiyan ra'aitu sirka munjiyan yace ra'aitu fi limadi mabni ala sukun litisali bi ta'il fa'il ra'aitu fi'il wa fa'il kenan da yace as-sidqa maf'ulun bihi awwal shi maf'ulun na farko mansub wa la nafu wa la mutu kasbi al-fata ga tan ana ganin ta munjiya maf'ulun bihi sani wa la mutu nasbihi al-fata to yanzu kaga anan ra'aitu ita ma tawa maf'uli guda biyu wasali sama to amma ba kullum bane take yin fa'uli guda biyu sai in ta zo da ma'ana biyu da ma'anar ilimi ko da ma'anar yaqini ko itiqad wannan abu guda biyu shine ke sa sai ce fa najidu anna ra'a bi ma'ana alima wa ataqada ra'ad da muka yi magana anan ta zo da ma'ana ta alima ko itaqada in ku haka ne dole ta mafa'uli guda biyu in ba haka ko ɗaya za ta wa fa idza kanat kadhalika in ku haka nan ce wa tansibu mafa'ulaini to za ta mafa'uli guda biyu wasali sama yace ka kauli sha'ir kaman wani a cikin abiya take cewa ra'aytu Allah akbara kaza ne yace kullu shay ra'aytu Allah dai kenan akbara daga me yasa ra'aytu anan tawa biyu saboda ai duka nan anan ta ta itiqadi ce na tabbata ne wannan shi to shi yasa anan tawa mafuuli guda biyu wasali sama wala farqa baina an yakuna liqin bi hasabil waqi yace ba bambanci ya zama yaqinin a yanda abu da yake a cikin mutane aka sani ko da ma'ana sa dade ne aw bi hasal itiqal jazim ko kuma aqidan wannan mutane da aka san a yankin an ce kaza ko kaza ake ne tana yiwa a gurin a aikace daman ko an ce kaza nan kowa san haka ne ko kuma tana yiwa a aqidan mutane an ce kaza haka ake ne to duka ɗaya ne ne wa in kana farwaƙi ko da ya saba abin da yake a zahiri in dai haka ne ake ake ni babu shakka babu babu matsala nan li'annahu yaqinun bi nisbati ila mutaqad ko kuma mutaqid yace domin yaqin ne ga wanda ya kudura abin wa qarita ma al-amran fi qawli ta'ala ce duka al'amarin guda biyu sun abku inda Allah yake cewa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban ai innahu na farko ya rauna da aka ce iya ta ƙiduna shi ne ma'ana ya rauna suna ganin shi ma'ana aƙidarsu kenan suna ganin sun ƙulla ƙiyama ba'idan nesa ma'ana wanda ba ta yiwa a nan ba'idan bi ma'ana mutane bayyar yiwa kaga kenan a kan aƙidar wa aka yi magana aƙidar mai magana su a nan suna ganin ƙiyama a aƙidarsu ba ta yiwa shi yasa ta ɗaunan ma'ana guda biyu sai na gaba wa narahu mu kuma ai kaga mu kuma ai ba ɗaya wannan su mu kuma namu ai mun tabbata ne kenan mun sani mun san tabbas kenan da ya kowa ne shi ne ke cewa wa ta'allumu waqi'an wa inna ma busira al-bu'd bil imtina anan da aka ce ba'idan innahum yarawnahu ba'idan sai aka ce abinda suke ni da ba'idan anan mumtani bai yiwa su gani suke kiyama ba za ta yi ba kenan shi ne anan aƙida suke na kai magana ka gani da an me yasa shi ne mun yi shi an albasa mu mutane o bayyayiwa su a aƙida suna ga kiyama ba ta yi wa mu kuma aƙidar mun san tana yi wa shi yasa a guri ɗaya duka biyun sun haɗu wani rahu kaga ya rauna ta farko ra'a ce amma kuma ta mai ta aƙida mai aƙida a nan bai raba da hakan ne kuma wannan ta bi kuma ta ilimi ce to sai ce a nan da aka ce ba'idan sai aka fasalta shi aka ce wanda bai yayiwa ya ce an fasalta shi da bai yayiwa li annan araba ta sa'amin al-bu'd fil intifa larabawa suna aiki da abu mai nisa akan duk abin da zai ce a wani abu ne mai nisa suna nihi wanda bai yayiwa sau da yawa suna faɗin abu su ce mai nisa wani bayan yi ba sai shi sa aka aiki da shi a nan wal qurbu fil husul shi kuma abin zai ce makusanci wanda ya riga ya samu ba ke wannan laraba suke haka ai ya ƙara gaba ko shi ne na yi sa ya wannan shi ga laraba suna faɗin haka ne abinda bai yi wata ce mashi ba'id kuma ya rauna ka gani a nan ai aƙidansu ce haka ba ce suna gani a su sun kudura da cewar kiyama kawai ba ta yi ba shi ne masar ayar
kuma sai a kawo rubu'ani kai tsaye ana iya shafa ba na kuma da kusan kuma da kuma da kusan ne kamata a cikin sura da wani misali mutum zai nema iyayen shi gafara in ka nema musu eh, Allah magabin lahuma ko Allah magabin liwalidayya ko rafi gifin liwalidayya da sauransu dai suka wani babu shi ne addu'a ce ga mahaifa eh, da abin da ya kama da haka kawai ya yi Allah magabin lahuma warhamhuma duka a dukkan maljanna wa cikin nama fasiyar jannatika duk abin da ka faɗa wannan duka babu magana addu'a ce ana ta bi su ma da shi wannan dan mutum zai da su rama da abin da ake su a kai a cikin sura da ana iya karanta su kuma malamai suka ce duk abin da ya shahi addu'a ana iya ko da qur'ani ya sujada a yi shi haka inda ya shahi addu'a suka ce babu wani matsala domin kayi ne da sunan addu'a ba da sunan karatun qur'ani ba ce sai ya gafa da dawo mai gama kenan ya yi zama yawo shi ke nan ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh